الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون إن الله هو الرزاق لعل يأتي يا هلكي متعني لأجلي saboda su bauta masa wa kana kun jinna wani sai dali ya mutu ne yace baya nufin su kawo masa arziki baya nufin kuma su ciyar da shi sai Allah ya ce inna Allah shi ubangiji huwa razzaqu shine mai arzutawa lutu wanda shine ma abokin karfi almatinu shine mai karfawa wani ma yayin karfi akbar tabaraka ta'ala ubangiji ya bada labari annahu khalaqal khalqa lil ibadati faqat ya halice halitta saboda ibada saboda ta yi masa ibada la ghairu ba wani abu ba ibada kawai Allah ke bukata wajen halittarsa la yuridu min al-ibadi rizqan Allah ya baya nufin ya arziki daga bayi su yi masa arziki ko su nemo masa arziki wala ayyudimuhu Allah baya bukatar su ciyar da shi gida ma baya shi wal amu war rizqu mutabayinani ciyarwa da arziki wasu abubuwa ne masu ne zada da juna kama sana bayyana fi tafsiri kamar yadda zamu zo a cikin zamu yi bayani a cikin tafsiri insha Allah wallahu huwa ar-razzaq Allah shine mai arzutawa allazi yarzuqu kullu makhluqin shine mai arzuta dukkan halitta duk abin halitta yana samun arzikin sa ne daga Allah al-insan dan adam yarzuqu ahlahu yana arzuta kansa yarzuqu nafsahu kai arzuta kansa wa yarzuqu ahlahu ya arzuta kuma iyalansa mutum kenan as-sultan shi kuma sarki yarzuku jayshahu yana arzuta rundunarsa mana masu tsaron sa kenan fa la haza ka wannan in ka duba sai ka ga arrazikuna kafiruna masu arzutawa suna da yawa ga mutum yana arzuta gidansa kansa da gidansa ga wani shan sarki ne yana arzuta mutanensa ko shugaba ne yana arzuta jami'an tsaronsa da sauran masu kare shi walakin Allah huwa razzaq amma shi wadancan ana ce musu masu arzutawa sai kuma Allah razzaku ne waɗancan razikuna ne mai arzutawa ne zaka mana in ka samu zaka samu wani sai kuma Allah shine razzaku mai yawan arziki wanda duk wanda ya samu ma daga wajen da yake samu to shine a gwar razzaku sigat mubalagatin shine singa ce ta amsaratul mubalagatin ma'ana wanda ya kai matuƙa wajen arziki wanda zai yarda ku kullu insani shi ubangiji shi yake yarda da dukkan kowa da kowa wa qawiyun ala zalika sannan kuma Allah mai karfi ne akan arzutawan yana da halin yanda zai yi arzuta kuma yana arzutawa ne lam yakul Allah bai ce alqawiyyu bal zul quwwati Allah bai ce qawiyyu mai karfi ba sai ce zul quwwati Allah shine ma'abocin karfin in ka ce mutum alqawiyyu to akwai abin da ya karfafa akwai abin da kuma ba shi da karfi amma in kace zurku wati shine ya mamaye dukkan wani karfi na tsane almatin ata ya lamu saboda mutane su gane annahu qadirun ala hadha allazi takaffara bihi Allah mai iko ne akan abin da ya lamunce yake zai yi ya ce zai arzuta halitta yana kuma arzuta ta akhbara ubangiji ya bada labari annahu khalaqal khalqa lil ibadati ya ne shi halitta saboda ibada wa hadhihi al-ibadatu wannan ibada da Allah halicci mutane da aljanu a kanta fassaruha bil ma'rifati sun fassara ta Allah yana so a yi masa ibada amma a santi kamar da wannan hadisi yake cewa ta'rifuni qabla an ta'buduni hadisi kudusi eh ku san Allah kafin ku bauta masa in baka san Allah ba za ka bauta wa sai ka san wanda kake bautawa sannan ka yi ibadar ta karbu qala ibn abbas ibn abdullah ibn abbas ya fassara wannan ya buduni na wannan aya yace li abuduni da ma'ana li yaru li yarifuni saboda mutanen mutane da aljani duka Allah ya na halice su su tsanni domin sai ka san Allah sannan ka bautawa Allah wal ibadatu ita ibada wal ma'rifatu da sanin Allah gairu mutanaki zaini mutanaki da zaini ba masu warware juna bane a tare suke a san Allah a biki ai masa ibada kiltahuma lazimatu lil ukhra sanin Allah shi ke ja ai ibada ibada ita ke ja a san Allah saboda haka suna haɗe da juna walakin adatul muluki al'adan sarakuna annahum yaktubuna al'abida suna tara mutane su bayi kullu malikin dukkan sarki ya labudda an yakuna lahu abidun yana da bayi yafsimun da yake raba su ala akamin kashi kashi idan yana da bayi zai kasa bayi ta kashi uku akalla ismun yafsuhum akwai wanda suke nema masa abin da zai sa suturar da zai sa saboda kada sarki ya fito suturar sa tai kamata ta mutane su nemo masa sutura mai kyau wa yutimuhum min ta'amihi wasu ko suna nema wa sarki abin da zai ci wa yuhallihi kuma suna ƙawata sarkin ai a sa masa kayan ado su wasu ne suke kawowa in shi ba shi da komai wanda suke gargashi na ba su da komai to ina zai samu wai jalisuhum da'iman kuma ya zauna da su kullum al-mafruḍ min hadha al-ismi abinda ake nufi da wannan rabo ta'zimuhum lil malik faqat duka wajen nan akwai waɗanda ake ajiyewa wanda su ba wai su kawo abinci bane ba kuma su kawo sarki sutura ko ado ko wani abu a su matsayin sarki ne in ya fita su zo su zauna fadawa ke to su suke nuna girman sarki wanda ba shi da wajen nan shi ai bai kai ba shi ma sarki da ya kai ne har mutane suke zuwa su kewaye shi ba su aiki komai su zauna kawai ko ya yi magana ko kar ya yi ko su yi ko kasu yi suna dai zaune a gaba to wannan wannan kashin sarakuna suna da shi hudurun bai ne dai su zauna gaban sarki kawai ake bukata ya ki duna yamina ala shimali bai ne dai su zo kowa ya zo wani ya harɗe ma'ana da su zauna dai gaban sarki ta'ziman lahu saboda su girmama sarkin la yuridu minhum ghayru ghayra hadha shi sarki baya bukatan komai waɗannan fadawan so yake ya gansu a gaban sa kawai ba ya nufin ba fada in ya zo ya gaishe shi ya kira wani abu ya bashi baya nufin ba fata in ya je ya yi noma ko ya yi kiwo ya ɗauko abin da yake da shi ya kawo sarki ya shi sarki bukatar sa shi ya zo ya zauna kan karaka ya ga mutane sun kewaye shi kenan abin da yake bukata kenan wa ismun wani kashi kuma yufringuhum li dalabin rizqi akwai waɗanda su kuma su suke nema wa gidan sarkin abin da za a ci a cikin su minhum man yazra'u lahu akwai wanda suke noma saboda gidan sarki wa minhum man yabni lahu akwai in gini ya tashi wanda aka ajiye su ko suke kula da ginin gidan sarki wa minhum man yatajiru akwai masu saye da sayarwa su nemi kuɗi saboda gidan ya samu yadda za a sarrafa shi wa minhum man yasna'u li yazida fi malihi akwai wanda yake masu neman kuɗi saboda su ƙara wa sarki dukiyarsa duk akwai su wa kismun yashtagiluna bi idadin amilahu akwai wanda suke shangaltuwa su kuma bayan an kawo abincin masu kawo shi daga waje mana masu noma sun noma sun kawo masu kiwo sun kawo dabbobin ko kuma nonon to amma ya kawo shi aka jibge shi ai sarki ba shi da kansa zai iya ɗebo ba a akwai masu kula da wannan bangare su suke dafe dafe a gidan sarki wasu ko su suke raba abincin wasu kuma ma su ne ake sawa shi wannan ya zama duk abin da sarki zai ciki zai ɗauka ya kai wa sarki inda zai wani kuma abin shan sarki yana hannunsa in sarki yana neman abin sha to shi ne za a nema shi ne zai kai wa sarki sarki ya sha ba duk abin da ka kai masa wai kawai da ka kai masa zai sha ba wanda wanda ya yarda da shi din ya bashi shi ne zai sha ba zai da ya sha na ka kawo ka miƙa masa ya sha ba zai yarda ba a wanda dai yadda ya tsara protocol ɗinsa shi haka yake tafi da kayansa to shine a bi da ya wasu suna tangaltuwa su shirya wa sarki abinci lahu yadda kuna suna girke-girke wai sa'una sharaba wasu suna shirya kayan abin sha suka na sarki ne da kuma fadawan sarki da gidan sarki to waɗannan kace kace kace kace da suke gaban sarki duka Allah sarki ne ya fi kowa masarauta amma baya bukata waɗannan duka kace ɗaya kawai ke bukata na'am wallahu tabaraka wa ta'ala ma rana da suka min ibadi Allah baya nufin ajiya ne mu arziki a kawo masa ba wansa ba da ta wadata kamar wannan ata ya madula hu ma yudihi rizqan ba wai mutane su je su nema wa Allah abin da zai kara wa Allah arziki ba a Allah ba ya kara masa arzikin sa wala ya akulu Allah baya ci wala ya shrabu Allah baya sha ata yasamu da hura aman balle a je a ce a kiryo abin sha kawo wa Allah babu wannan a kiryo abin sha a kawo wa Allah kamar sarki babu wannan saboda haka sai shi sarki ne ba irin wannan sarki namu ba idan lam yaqrahu illa al-qismul awwalu shi kashi ɗaya kawai yake so su ne a gabansa allazina ya hadu nuna bai da yadai wanda za su zauna gaban Allah ko yau azu nuna hutu jimma ma ci su ne masu sallah in ka zo kana sallah musalla sallah sallah ce kana ganawa da Allah ne to shi Allah wanda zai zo ya ba da kansa ya duk abin da yake yi ya ajiye magana ma ya bari ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai ba zai tafi wata haraka ba ya tsaya waje ɗaya ya sunkuya kamar yadda Allah ya gaya masa ya daga ya yi sujada ya zauna wannan ya a lokaci yana tare da Allah su ne Allah ke bukata su ne mutanensa na Allah suna yi zumuna ya ki dunar jami'in ala kimali su zo su ɗora hannun dama kan hannu hagu ta azima da saboda su girmama Allah wa hadhihi hiya ibadatu wannan ita ce ibada lamma lam yurid rizqan wa lam yurid ta'aman yayin da Allah ba ruwansa da mai kawo masa arziki ba ruwansa da abinci balle a nemo shi to shi Allah ba ba bukatar waɗannan wal maliku amma sarki la yuridu min al-abidi illa thalathatu asnaf ji ko sai ya samu uku in ya samu masu zama a gaban sa fadawa amma ba abinci ai fada zakawa sai in shi mai shi ba su fadawa ba su ba za su yana zuwa to saboda haka sai an samu abin da za a ci dole shi ya zama yana da wannan kaji duka sannan kuma fadar shi ba ta da dukiya mana ba ta kudin da za a sarrafa fadar duk abin da ya taso bayan da za a yi a sarrafa shi nan ma fadar ba za ta zauna ba saboda haka shi sarki la yuridu min al-abidi dole baya nufin kowa cikin bayi dole sai ya samu kashe uku nan illa salasatu asnafin sai ya samu kashe uku sinful litazimi masu zama su kewaye shi su girmama shi yana buƙatar wayannan sannan a samu a san nan fada ne wa sinful rizqihi a samu masu kawo masa dukiya da wadata da arziki saboda sarautar ta zauna da gindinta wasilhun lil amihi masu neman abinci su kawo gidan sarki saboda kada gidan sarki sarki a fara ba ba shi ba ko a wani ba shi ba huwa lam yurid rizqan wala aman. amma shi Allah baya ruwansa da arziki ba ruwansa da abinci lam yaqrahu ba abin da ya rage masa illa sun ko ya gudu sai masu bauta masa su ne masu zama a gabansa ويعظمه ما فكر مع الله ولهذا قال سبحانه وتعالى يجي إنه ما خلقنا إلا لعبادته يجي دكان mu bai halice wa sai don mu ibada saboda ka ibada kawai yake bukata neman abincin mu neman arzikin mu wannan ya tafe mu ne amma abin da yake tsakanin mu da shi mu yi masa ibada wa man arada an ya'budu Allah tabaaraka wa ta'ala duk wanda yace zai bautawa Allah ya yadda zai bi Allah zai bautawa Allah fakar ta kafara da hobi rizki Allah kuma ya lamunce masa shi kuma zai azuka shi abinda kake neman ka dai bi Allah in dai ka bi Allah ba don laifukan mu da zunuban mu ba da ba wanda zai kukan ya zai kowa da an lamunce masa komai din sa fil ayati bil amsi ayat jiya wa fi samai rizquhu wa ma tu'aduna wa rabbi samai wal ardi innahu la haqqu wa huna anan inna Allah huwa ar-razzaqu Allah shine mai yawan arziki zurqu wa ma boshin karfi almatinu mai karfafa duk mai karfi wale haza saboda wannan ya kulu rasul sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yake cewa zai tangala abdu bi ibadatillahi tabaraka ta'ala idan bawa ya danganta da ibadar Allah kamahu Allahu munaka dunyahu Allah zai isa masa wahalan duniyarsa waje ala ginawa fi kalbi Allah zai sa masa wadata ma cikin zuciyarsa in Allah ya wadata zuciyarka to duk abin da kake da shi kai wadata shi in Allah ya talauta zuciyar mutum duk duniyar da aka tara masa ba zai ci ba dama annabi manzo da sallama ya ce law kan zimni adama wadiyan min zahabin lam taka salisa wala yamlau jawfa ibni adama illa turab da za a tara duniya gaba daya mai da ta fari daya dukkanta a kawo zinariya ba ita ce uwar kuɗi ba duk kuɗi kan ba daga zinari ba ne a kawo zinari a cika wannan rami a ƙaro kamansa duk faɗin duniyar nan ba a cika shi da kuɗi a sake nemo kaman duniyar a cika da kuɗi sai a kira mutum ɗaya a ce wani ga arzikin ka zai ce kyau da ma ina da na uku mana haka nan adam yake saboda haka shi ba abin da zai ishe shi mazala ce ba abin da zai ishe dan adam sai kasa a kai shi karkashin kasa gari magana ta kare duk wannan gurashi gurashi sun kare saboda haka ba abin da zai shiga cikin dan adam ya ce ya isa sai an sa shi a karkashin kasa to shine idan mutum ya Allah ya sa masa zuciya wadata a zuciyarsa to ya wadata in kuma aka talauta zuciyar Yahudawa da suka yi faɗa da Allah ba zuciyarsu Allah ya talauta ba? Duk abin da suka tara a duniya ba ya san su, ko ba su amfani da shi. Ba zai amfane su ba, ko ba zai ishe su ba, ba za su je da tarawa ba, saboda bai sun yi fara da Ubangiji su ne. Wai zai shagala bin duniya, wata raka ibadatan Allah ta baraka ta'ala, idan an mutum ya shagala da duniya kawai, ina za ka duniya daga ina duniya ina za ka tashi zuwa ina zuwa duniya ma'ana ka je kuta kwata ji ba ruwansa da ibada sallah ma baya yi ba ruwansa da azumi duk abin da dan adam yake yi ya amfana tsakaninsa da Allah ba ruwansa da wannan shi duniya kawai in mutum ya zama haka mala'a ya dai shingulan sai Allah ya cika hannayensa da shingulloli kullum yana cikin damuwa yana da waya kullum ya taba nan yayi wannan yayi wannan zai hada wancan wancan labari wancan yaya aka yi ne zai faru haka kullum yana cikin wannan damuwar wa qalbahu umuman a cikin hakan kuma Allah sai ya cika zuciyarsa da bakin ciki zai bakin ciki yana cikin nema sai ji yayi asara wani abu wani abu kuma a dukiyar to hankali ya tashi ko kuma a ce masa abinda da yake samu abinda ya samu jiya na yau ya kasa to shi ma ya shiga tashi hankali me yake faruwa wannan yake sa masa yake sa masa hannu a wannan yake kallon sa a wanda yake zai shirya masa tubu to abin da yake ta tunani kenan zuciyar ba za ta samu ta natsu ta zama ta ta san abin da take yi ba kullum a cikin damuwa yake wala yajidu min rizqi illa ma qasima lahu wala kuma dun neman sa iya abin da aka rubuta masa ba zai samu abin da aka rubuta nan ba za a ƙara masa ba duk kokarin sa in ya so ya fi kowa kokarin nema a duniyar nan iya abin da aka rubuta kafin ya shigo duniya abin da aka rubuta masa cikin cikin mahaifiyarsa shi za a ba ya ka jin zaba za a ƙara masa ko ko sun ku ɗaya ba ya ƙulu ubangiji yana cewa a cikin hadisi kudusi a cikin kuma littattafan da suka wuce Allah yana cewa ya duniya ukudumi man kadamani wat abi marka da maki Allah yana gaya duniya take ke duniya duk wanda ya zo yace zai bauta mini to kai kuma ki hidimta masa ki bi wanda kuma yace ce zai bi ki wahanda ai to tunda idan baiwar Allah sai aka gaya mata ai dole sai da shi sai in mutum yake duniya kawai yake so sai duniya ta ce to shikenan gani ga ka ta wahal da shi ta wahal da shi ta wahal da shi za ta yi ɗaga shi ya zama wane amma akwai lokacin da za ta sauke shi bai mutum ba in ya kai wasu shekaru ba za a yi shawara kuɗin da shi ba dukiyar sama ba za a yi shawara da shi ba a lokacin su aka ce ya su a sa alaji mana a za a kar wannan maganar wai in za a yi mitin banda alaji kar ya shigo kar ya bata musu tsare-tsaren su da kuma yanzu shi ya zama tsohon yayi shi neman nasa ma neman ma yanzu ya zuba neman alhaji tsoho ne ba a bukata sai yanzu na sabbiya ke so saboda kan jayen su za su yi mitin sai su nemo abokansu da irere su masu wannan sawo'i su shi ba a sallame shi ko yana duniyar ko dukiyar take amma ba zai san inda dukiyar take wuni ba bai san inda take kwana ba amma kuma ya sha wahala ya sha wahala ya tara ta amma ba ruwansu sun sallame shi ne duniya ke ta sallame saboda haka yanzu ita duniyar ma ba ruwanta da shi yanzu ta nemi sabbi tana aiki da su ita kullum tsohuwa ce mai sabbi tsohuwa ce ba ta son tsoho ita kullum sabo take so in ta daga wannan suna tafiya suna tafiya daga zai tsufa sai ta tura shi gefe da nemo wani sabo zo mu tafi da kai don ta haraka sai da sabbi bar sabbi su tafi man tawalla laha ta wallahu Allah tabaraka ta'ala duk wanda ya ji ya ji bin lamarin Allah Allah kuwa zai ji bin lamarin sa in kana fakiran fa huwa ganum bima indahu ko da talaka ne Allah sai ya ya saci iswa da wadatuwa abinda ya samu abinda ya samu sai kaga ya isu da shi yana godiya ma yana gode wa Allah abinda aka bashi kuma kaɗan ne in aka duba dangana ga wani sai ga shi ban da komai amma har da aka kuma gashi yana gode wa Allah waya abu rabbahu kuma sai ka same shi yana bauta wa ubangijinsa fi rahatin na'am ko qarun bima indahu fi rahatin a cikin hudu yake kullum kuma yana bauta wa ubangijinsa waya sai bima gudira lahu min rizqi kuma ya amince abinda Allah ya bashi na arziki madaidaicin nan sai ka ji yana godiya ya ga tambaye shi ya harfa kiya mai sai shi alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah matuƙa ana ci ana sha ai mun asiri yake nema to kaga sai ya sani wannan shine arziki shi ya wadata da abin da aka bashi wa man kana ghaira zalika wanda kuma yace shi a ba wannan yake so ba shi ba bai zai wadata da abin da aka bashi ba lau jami'a lau jama'a wajiyaini da zai tara kwari guda biyu wanda suke faɗin su ya kai duniya minan zahabi na zinari lafta gane kuma salisu sai ya nemo masa na uku in ya samu na uku ma ba zai ba zai kai ba da za ka bashi kuma ka ƙara masa wannan kwari ka cika da kuɗi ka sai ka ga uku naka ne sai ce idan ma za a samu na hudu shi dai haka ya je ta samu ya ta samu kuma ya samu nan bai san abin da zai da shi ba shi dai ya samu dai a ce nasa ne wa rabi'a zai nemi na hudu wa kamisan na biyar ma zai nema wala yabda shawfahu ba abin da zai shiga cikin dan adam illa turabu sai dai kasa amma ka sashi a karkashin kasa a nan ka ya ide shi eh duk abin da yake da shi nan ka ya wadata to su kuma wanda suka kai shi suka sashi karkashin kasan wa ba ruwan su tsari sun sallame shi ba ruwan su abin da ya tarar ogo shi ya sani eh su kuma za su je su yi ta harkar su فإن الذين ظلموا ذنوبا فإن ذنوبا وني كسو نصيبا وني ربو من العذاب نا عذابا يا كبر للذين ظلموا وان سكلا نشكاونا سك كافر جوا الله بالكفر سك كافر من اهل مكه mutanen makka ne wa gairihim koma wasu duk wanda da ya kafirta ya ki musulunci ya zama kafiri ya ki bauta wa Allah to ya sani Allah yana ɗeba ɗiba masa kaso na sana azaba mana yana kara wa kansa kason azaba misalan zanubi ashabihim kamar kason da aka bawa irin su irin irin su alhali kenan wanda suka halaka to shi ma da yana da wani irin wannan kason in ma ya gaba shiga nan ba to wannan nasiqa na min al-azabi al-adna yuna al-azabi al-akbar ga Allah ya jiwo eh ana dan da musu dan abu ana aruna musu zafi lokacin zafi saboda a ce musu zafin jahannama ya ga wannan muni sai ya kiyaye lokacin sanyi sanyi ya ishi mutu yare sayin da zai sa kansa sai a ce masa kaddara baka da daki kuma baka da inda zaka zauna ka tare wannan sanyi sannan baka da rigar da zaka tare maka sanyi sannan baka da abin da zaka ci wanda zai duma maka ma maka jiki sanyi ne kawai wannan sanyi yana ta zuba a kanka mutum ba zai ji daɗi ba sai a ce masa to a jahannama akwai irin wannan wani waje sanyinsa ya bashi har wanda yake cikin azaba ta zafi idan aka ɗauko shi aka kashe wajen sanyin sai ya mai da shi wajen zafi saboda munin wannan sanyin da shi fara ya sa jiloni Allah ya karfi min gaggawa bil azabi kafir su dina cewa yaushe za a kawo azaba yaushe za a kawo azaba kafir sauri azaba tana jiran su ina karfin ilabin kiyamati in ma na jinkirta musu har tashin kiyama ba musu komai ba ai tashin kiyama za ka zo matukar ana ɗiba za a kai kullu atin atin wa kullu atin qaribun wazin da magana sallama ya fara ji a cikin zamanin jahiliya suna da wata kasuwa mai suna ukaza to suna cin wannan kasuwar a shekara dama ake haɗuwa sai nemi mai basira wanda yake kowane mutane ne basira sai ce masa zai yi ɗan bayani ma'ana ya faɗakar a wannan kasuwar to lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya shi ba da shi da sai na Abubakar sai shi mu je kasuwa mana da suka je sai ya ga an tara mutane a tambari mu je mu jume suke yi da suka je suka samu mutumin yana wa mutane bayani yana cewa kullu atin atin wa kullu atin qarin duk abin da aka ce zai zo tabbas zai zo duk abin da aka ce zai zo kuma makuzanci ne ma na ya kusa manzo Allah ya ce wa'azi ya tsara ya kuka mu koma wannan shine ga cewa zai duk abin da zai zo tabbas zai zo duk abin da zai zo kuma makusanci ne kamar ya zo ne eh in dai kaza misali abinda ba sa masa lokaci ba shine bai da iyaka amma in dai kaza masa lokaci misali ka ce nan da shekara goma zan yi abu kaza to ka kirga goma za ka zo yanzu sai kai ta mamaki dama shekara goma na je eh ai shekara goma da kwana goma da awa goma da minti goma duk ɗaya ne a wajen Allah ko matukar kana raye zai kai ka goma shi kenan abin da kake faɗan lokacin zai zo ko ka shiga alƙawari ko baka shiga ba dai zai zo to shi na Allah ya ko na jinkirta musu har zuwa ta shi kiyama sanan na azabtar da su azaba ba ta da kyau ba ta da dadi Allah kiyaye mu wailun azaba ta tabbata sidru azabi tsananin azaba ya tabbata lil ladina kafaru ka kafirai kafirai su ne za a sa azaba ni yaumihim daga wannan wuni nasu allazi yu'aduna fi yaumihim a cikin wunin su wanda aka yi musu alƙawari shine yaumul qiyamati ranar tashin kiyama duk kafiri ba zai share ba alal kafirina gairu yasirin rana ce ba mai sauƙi ba ga kafirai amma ga mumini shi ba bai taɓa samun rana mai daɗi mai kwanciyar hankali mai natsuwa wanda za a ranar da yake jira irin ranar ta su kiyama duk tsoron da ake bayarwa innan a mutum gaji yana ba da tsoro aka ce maka za ku tafi wani gari ko kuma babban gari misali kamar abuja za ku je in ka ji mutu yana tsoro mai yiwa akwai wani abu tsakaninsa da inda zai je amma in dai lafiya lau kuma ka san in ka je ka san wanda za ka haɗu da shi ubangijin ka ne fa wanda ya halice ka sai annabin ka wanda aka turo maka sai ayyuka masu kyau da ka gabatar su za ka tarar a je mana ai shi kenan haka mene ne in aka zauna na cikin ma don bin jiran lokaci ne ba ce za Allah ya haramta mana kashe kai ba saboda ya san iya ce ya yadda ko mutum in duniya ta ishe shi a kashe kansa da duk muni ba zai saura ba kowa in ya ji wahala kawai sai ya tafi amma sai ya lafi a ka jira in lokaci ya yi na ɗauke ka ni na kawo ka ba wanda zai kai kansa kai shi za a yi ya haƙura in lokacin kai waye zai je in ya je in mai hutu ne ba shi kenan ya huta ya dama mutum biyu kuke mutuwa kullum da wanda ya huta da wanda aka huta da shi duk kullum sun kuke zuwa lahira wani in ya mutu duk wanda ya ji labari wani ya rasu kai Allah sa ya huta kai wani ya huta ma to tabbas ya huta ne ya za ake faɗa wani kuma na ce wani ya mutu wani ne ya mutu shi kenan duniya kenan Allah kaga shi ba za a yi masa addu'a ba sai ya ce maka duniya kenan wai dama haka take yi to wannan dama akwai matsaloli ya dami al'umma ya ishi mutane saboda kai su kowa ya huta da shi
سورة الطور مكية وهي سبع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور مهجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وويل يومئذ للمكذبين سورة الطور مكية وهي سبع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا ويل يومئذ للمكذبين wannan sura ana ambaton tsoro a cikinta da farkon ta ma kenan wa tsori haka yi sura wannan sura a makka ka zaukan da ya tana da aya arba'in da bakwai a wani digon a wani digon kuma arba'in da tara saboda wasu suna diga wa tsoro a wasu dina yana sa aya alhaka siyatun tana da fa'idodi ko kuma tana da darajojinta a cikin fa'idodinta dai annaman kana masjunan وقرأها في مجلس واحد ستين مرة أخرجه الله من السجن في أسرع وقت إذا mutum ya yi wani abu ko kuma wani abu ya same shi kaddara ta same shi sai aka kama shi aka je aka kulle ba mamaki idan haka yana faruwa mutum kawai kaddara ta biyo kansa ba mamaki ma ba shi da wani laifi kawai dai Allah ne ya kaddara wannan kaddara wahala ta same shi sai aka kama mutum aka je aka kulle shi to in dai ya karanta wannan sura kafa sittin ko kuma a karanta masa zai fita. Ana gama karatu za a sallame shi. Tana farawa da bismillahir rahmanir rahim. Wa turi asama dalilu bil jabali. Ubangiji ya rantsa da wannan dutse allazi kallama Allah kallama Allah alaihi Musa alaihi salatu wa salam. Dutsen da Allah yayi yake magana da Annabi Musa a kansa shine at-turdi. Shine wa turi sinina wa hadha al-wadi al-amini. to wannan dutsen Allah ya rantsa da wannan dutse ko kitabin Allah ya rantsa da littafi masurin rubutacce lahul mahfuz kenan an rubuta shi bi ra'in a cikin takaddun manshurin wanda aka daidaita su to in mun ce za a yi kai cewa qur'ani ne Allah ya rantsa da shi za ka iya cewa a taura shi Allah ya rantsa da ita ko kuma lahul mahfuz ne alqur'ani qur'ani ne ka rantsa da shi ai taurati ko taura ne duk ɗaya ne ala kulli hali Allah ya rantsa da littafin sa ne kitabin Allah littafin Allah allazi anzalahu wanda Allah ya saukar hatta zahara maktuban har aka rubuta shi alal waraqi ko kuma alal alal warqi akan takaddu huwa hadha alqur'ana wa zamu yi cewa wannan shine wannan qur'ani sama dalilu bi hadha alkitabi Allah ya rantsa da wannan littafi wal baitul ma'muri Allah ya sake rantsuwa da dakin Allah nan wanda ake raya shi wanda mala'iku suke raya shi shine asama bil baitil ma'muri Allah ya rantsa da daki wanda ake rayawa shi wannan daki wa huwa fi sama'i sabi'ati yana sama ta bakwai ne bihi alil ka'bati amma yana daura da ma'ana yadda ka'aba take tana kasa shi kuma yana saman ta yazuru kullu yawmin sab'una alf malakin mala'iku dubu saba'in ne suke kewaye wancan daki e an ce ma kaba ta aka fara ginawa ta farko lokacin da zamanin annabi nuhu da Allah yake zai kawo ruwa kuma na cinye duniya to ba yadda za a cinye ɗakin Allah sai Allah ya zama lafiya zuwa suka shi ɗakin gaba ɗaya sai aka ɗaga shi aka bai da shi sama sai aka yi shi daidai sai shi kaba ne da da za a sako ɗakin kan kaba zai zauna haka zai sauko to wannan ɗakin Allah ya umarci mala'iku duk kullum mala'iku dubu saba'in da suke ziyartarsa kamar yadda Allah ya sa wa Ka'aba ba yanda za a yi ta zauna ba wanda yake dawafi a Ka'aba in ma mutane sun ba sa dawafi to Allah zai kawo masu dawafi ya za masu masabobi wasu kamar Imam Malik da Imam Abi Hanifa sun ce idan ka je aikin Makka sau ɗaya ya isa ka sauke farillarka Imam Shafi ya ja in ka je sau ɗaya ka sauke in Allah ya ba mutane dama shekara ɗaya da suka je ba bari wa zai je ko ba zai je ba kenan sai sai su imam malik suka ce a'a ai in dai har Allah ya yi hakan Allah zai iya yin hakan ya ba kowa dama a shekara duk a haɗuwa shi ya yi ziyara a yi tawafi kuma baɗin Allah zai iya hana kowa ma ba shi da kuɗi ko kuma ya hana ya ba da wata mana wata larura ta faru inda ba za a samu zuwa ba amma sai Allah ya kawo wa ɗakin da masu dawafiya a ɗaki. Allah ba zai bar ɗakin da ba. Zai kawo masu dawafiya ɗaki. Bare da Allah ya kawo corona ai ya kawo masu dawafi. Allah sai ya kawo masu dawafi. Duk dawafi, kullum sai sun yi dawafi wancan ɗaki na na sama. Wasalati kuma suna sallah. Kullum mala'iku dubu saba'in za su yi dawafi su yi sallah in suka tafi kuma la ya hudu na abadan har abada ba su dawo su ga sai dai wasu kuma wa zalika albaytu wannan daki bihi yanil kaaba yana daura da kaaba mana yana kan kaaba qala rasul sallallahu alaihi wasallam zalla yace innahu law saqala law qala kaaba da za a sako dakin daga can sama kan kaaba zai fado kuwa kaabatul malaikati mu muna da kaaba a nan duniya inda muke kallon mai sallah su ko malaiku suna da kaaba su baitul ma'mur din kama anna hazil ka'bata ka'batul insi wal jinni kamar yadda wannan ka'aba ka'aba ce ta mutane da aljanu wacce kuma ka'aba ce ta mala'iku sami umaru sai na umaru da kara masa yarda ya ji ana karanta wannan sura wa tsori wa kitabin masur kala sai ce haza qasamun jiddan wannan rantsuwa ce tabbas a kasamun jaddul kai wannan jiddul wannan kas- rantsuwa ne na gaskiya hatta za al jawabu sai da jawabi yazo Allah ya ce to jawabin rantsuwa ce duk rantsuwa da ake yi nan inna azaba rabbika lawaqi azabar ubangi da yake za ta faru za ta faru ne karra umar man shi yana dai umar da yake labarin azaba sai ya fadi ya tuma zanna annal azaba karwaga ya dauka ma azabar yanzu ne za a faka dai lokacin da ake karanta masa aya da yake yana lura da aya da yake Allah ya ce azaban nan da ubangi da ubangi da ya faɗa fa tabbas za ta faru sai fadi ya tuma ya dauka a lokacin za ya zaba akazar khawfu min Allah tabaraka ta'ala shine tsoron Allah in ka ji an ambaci wani abu mai ban tsoro daga Allah to ka ji tsoron ya kama ka Allah wa saqa bil marfu'i Allah ya rantsa da sama ko sama'u sune sama wanda Allah ya daga ta take take saman komai ma'ana sai dai ka daga ka ganta ko sama'u wal bahri al masjuri Allah yana ya rantsa da kogi wanda Allah ya shika shi da ruwa almamru'i wanda ya cika shi da ruwa ko kogin duniya ne ko wani kogi ne ba Allah da ya rantsa da kogi a sama bi turi wa arrafahu Allah ya rantsa da wancan dutse na annabi Musa sai ya rantsa ya sanar da dutse ya ce wa turi wa turi wa kitabin masurin wa kitabin masurin ya rantsa da littafi wanda aka rubuta fi raqin manshurin munakkarun ba san wani littafi bane ko sun ce qur'ani ne ko sun ce a taura ne ko sun ce baitul mamun ne kwai lau mabur ne wal baitul mamuri Allah ya rasa da ɗakin nan da yake sama wanda mala'iku suke ziyartarsa mu'arrafun shi ma an san wa sa'a an masa ma'arifa an ce al baiti wa turi akwai al wa kitabin babu al masurin babu al fi raqi majurin wal baiti akwai al al ma'muri akwai al mu'arrafun wasaqdi ima fa'al sama almarfu wanda aka daga ta wal bahr almasjuri ima fa'al ko ki almasjuri ima fa'al inna allaha tabaraka wa ta'ala ubangiji ya kama bi hadhihi al-ashiya'i al-khamsati Allah ya rantsa da wadannan abubuwa guda biyar wa jawabu huwa hadha gani jawabin rantsuwa inna azaba rabbika azabar ubangijinka lawadun tabbas za ta sauka da nazilun za ka sauka bi musai'ihi amma ba ga kowa ba ga wanda ya cancanci a yi masa azaba la mahala da babu makawa in mutum ana gaya masa maganar azaba yana ganin kamar ƙarya ne to in yana aikin da zai jawo masa azaba ba zai gamu da azaba in bai gamu da ita nan duniya ba to an ta da ta zai je ya gamu da ita a can ma lahu min dazin ba wanda zai kare wa kafiri daga azabar Allah at tankiru fil kitabi liyashmara kullu mushafin abin da zaton aka je wa kitabin saboda kowane littafi ma wanda Allah ya saukar ya shiga kullu ma kutiba min alqur'ani duk abin da ake rubutawa na qur'ani shi ma da ya shiga ila akhir dari har karshen duniya duk rubutu da aka yi dai qur'ani ne shi qur'ani da muke karantawa da rubutun da ake rubutawa a masu tauhidi sun ce wannan qur'ani da ake karantawa tabbas ne aka saukarwa annabi kuma shi ya karanta wa mutane amma rubutu ai aran ne yake hada tawada ya sayo takardu da alƙaluma ya zo ya rubuta kaga sai wannan abun da aka hada shi halitta ne to menene sifar Allah karatu na'am karatu shine sifar Allah amma in ya karanta ai karatun shi ba alƙalami bane ba kuma tawada bane ba kuma takarda bane a Qur'anin ne to shi ne Qur'ani wannan karatun shi aka karba wajen annabi annabi kuma shi ya karba wajen jibrilu jibrilu kuma shi ya dauko ya karba wajen Allah to saboda haka wannan karatun shi ne Qur'ani to saboda haka aka mutane tauhidi suka ce a wannan karatun shi ne ce zakan karatun yake bambanta eh karatun wani da karatun wani zai ka samu akwai bambanci kuma duk karatu ne wani zai karanta Qur'ani gaba ɗaya, wani kuma ya karanta aya ɗaya ko sura ɗaya. Amma abinda sura za ta yi masa ya fi waccan wanda ya karanta Qur'ani gaba ɗaya. Saboda ya samu wani fifiko da ya samu tsakaninsa da Allah wanda wancan bai samu ba. Ko kuma ya samu wani izini daga wani wani arama. misali wani abu ya samu suna damuwa. Sai je wajen malami. Malami ya ce ai ba abin da zai cire maka damuwa sai karatun Qur'ani. in in ba za ka yi karanta maka bayar a karanta maka ya yadda a karanta maka shi nan, kafa nawa kake za a karanta maka a ji dai yadda aka gani to je kazan za a karanta maka kafa kaza shi ba qur'ani za a karanta masa gaba ɗaya ba to aka karanta aka karanta aka karanta bukata ba ta biya ba shi kenan sai ya tafi wajen wani arama ko wani gatti mai yiwa bai haddace ba shi dai ya je ya zauna ya dan buga da ya gaba zai samu ƙuranin ba sai shi bari ne mina gani ya samu da fa'idodin sa ya zo ya zauna eh in ba za ka ji tsoron da duk ƙurani ba ka ji tsoron da duk abin da yake da shi na'am da ka ji aka same shi wallahi damuwa ce ta dame ni menene damuwar ka kaza da kaza da kaza ta abuwa sauki ya kira wani yaro ka je ka rubuta masa aya kaza kafa dubu ka kawo yaron ya je ya rubuto kafa dubu ya kawo aka ba shi ya sha kawai sai bukata da biya wancan ma qur'ani ya karanta wannan ma qur'ani ya karanta aka yi ko kuma karantawa ya sha wannan kai qur'ani aya kaza za karanta maka in dai aka karanta maka aya kaza ko kuma kai ka je ka karanta aka ba shi ya karanta sai bukata da biya to shi ya samu izini ne wanda wancan aran ma bai samu ba shi wa aran ma an bashi Allah ya bashi izinin Qur'anin gaba daya ya je karanta shi gaba daya sa duk lokacin da ya karanta ibada yake shi kuma wannan da ya ba zai samu Qur'ani gaba daya ba ya bi ta inda zai samu da yadda zai shafe shi saboda haka ya samu shi kuma in ka zo wajen sa zai ce maka to ai ba haka kawai zan maka ba kai kuma ka duba abin da ya kamata a yi aka yi masa abin da ya kamata shi ba su iya abin da ya kamata shi kuma Qur'ani ne to kaga baka isa ka ce aya qur'ani ɗaya ta su qur'ani gaba ɗaya ba a'a masu karɓan ne abu ya bambanta ko masu karatu ko kuma wannan bawan Allah ne mai tsoron Allah abidi mai ibada to sai aka zo aka kawo kuka wajensa sai ya Allah ai manzo da sunan ma zamanin sa abu kaza ya faru misali safan da suka je wani gare suka samu wani bai da lafiya ko sai suka rubuta fatiha suka rubuta ba da suka ce masa ya sa a hularsa da ya sa ta kiwon kai ya daina sai ya ba su dabba ma'ana ya ba su dinkiya ko kuma tumaki shi ne ladan suka dawo sun yanka dinkiya za su je sai suka ci tsoron kai kar mu je mu sayar da ƙur'ani mu fa mu tsaya sai mun tambaya suka suka tambaya manzo Allah sallama mun je ga wani waje muka samu wani bashi da lafiya amma mun rubuta masa fatiha kuma ya ba mu dabba amma mun yanka mu da sa in haram ne mu jefar in za a ci ko mu je mu ci annabi ya ce kawo min nima na waka so kaga halal kenan eh mutum ya baka wani abu na qur'ani kai kuma kana da wani abu ka bashi eh wannan ba matsala to to irin wannan yana faruwa ne wajen mutane wani da izini yake bi wani ko da ibada wani mai ibada ne mai tsoron Allah ne ya riga ya shirya da Allah tuni tun kafin ka zo wajen sama ya shirya da Allah da in ka zo dan kaɗan zai maka sai Allah ya biya bukata to wani kuma sai ya buga da yawa sannan a samu bukata ta biya wani kuma ya buga ya buga ya buga ma sai dai ya koma wani wajen wani kuma in Allah ya rubuta kaddara masa zai samu arzikin wannan din sai wannan iya ta tafiya wajen malamai suna masa addu'a bai sani ba lokacin biyan addu'an ya kusa na'am amma bai ga biyan bukatan ba inda Allah ya riga ya roƙi alƙawari in ka roƙa zai baka to ya roƙa wancan ya roƙa masa wancan ya roƙa masa Allah ya riga ya karba saura irin a bashi sai aka kwanta masa wajen wani malami yana zuwa wajen malami kwana ɗaya kwan sai ba ta tafiya sai ce malamin ne a'a na baya ne wannan shi yayi sa'a ne ya hau yawa lokacin da aka je wajen sa sai aka samu bukata ta biya amma wacce addu'a da ya ta baya ita ce dai wannan na ƙarshen shi Allah ya kaddara shi zai samu abin da zai samu wajen wannan ne kaga shi ya yarda da shi to in wata bukata ta tana shi ko ta wani abokin za da shi aya yanzu malam in dai malami ne wajen wani za a je to sai ya kawo wancan ne wancan ko a buga buga ba sa ba sai koda wancan din da wani bai roƙa ba shine farkon malami yanzu saboda haka ya fara ba lallai bane ya ga bukatar sai an sai an buga sosai da yawa to shine مرهم دابين التنكير في الكتاب الإسلام يوم تمور السماء مورا Allah ya ce yau ne zai wannan azabar randa sama za ta girgiza ta taharraku za ta motsa wata duru ta kewaya saboda za a sauke ta yau mai hadu sama a kaɗai sujjini lil kitabi ko lil kutubi kama badana awwal khalqin nu'idu wa dan alaina za za a canja samar ta za ta wata dubu wata sayrul jibalu duwatsu da ake gani din nan masu nauyi manya manyan duwatsu da suke kafe wanda dutse a zo a buga a buga a fasa a fasa bai san ma ana yi ba saboda nauyinsa sai ka ga dutse iska tana ɗauke shi yana gudu kamar auduga saboda mai lokaci ya yi dama Allah ya su kusoshi ne su rike ƙasa to lokacin da ake zaune da ƙasa sai ya ɗauke su idan ma in kana suka warga zaka da sai ka jira kusoshi to saboda haka a lokacin ana so za a canja ƙasa ita ma saboda haka sai a cire wannan duwatsun duk Allah sai ya bari kuma rasa nauyi iska ta yi ta ɗiban su shi kenan yanzu ƙasa ba ta da dutse shi kenan gaba ɗaya ita ma za a naɗe ta wata sayar jibalu sayran duwatsu sai ta tafiya tafiya ta sayar haba an mansura ka kansu kamar auduga wa zalika fi yawmi qiyamati wannan duka ana nuna maka tashin kiyama din ne yazo wa yawma yawma zalil mukazzibina wannan rana akwai azaba da Allah ya tanada ga masu ƙaryata manzannin Allah lil mukazzibina lir rusuli wanda suke ƙaryata manzannin Allah suke cewa annabawa ƙarya ne so su sani fa wannan rana ba za ta yi musu kyau ba Allah kiyaye amin الذين هم في حوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون الذين وجنن كافرا سune dai hum sune yalabuna suke wasa fi khawdin a cikin ƙarya da barna ana gaya musu gaskiya sun ki su karba yadda shagaluna suna shagaltuwa bi kubrin da kafircin su idan aka ce musu ga gaskiya ga annabi ga abin da Allah ya ce ba ruwansu yau mai da ƙuna ran da za a dinga tunkuɗe su ila na da jahannama ana tura su a kai su wuta don an tunkuɗewa mala'iku suna tunkuɗa su da ƙarfi su tafi wuta yurfa ƙuna ana ture su bi unufin da tsanani a ta yi ƙarfin nari har su fada cikin wutar wai ƙwaro lahun bayan sun fada cikin wuta sai a gaya musu tafkita saboda urustarwa ma'ana saboda sa a ce musu Allah wadarin su sai ce musu hazihin naru wannan fa'ida ce wutar da ake faɗa a duniya wanda ba su yarda da ita ba Allah fi wannan wutar kuntum tukazibuna biha wanda kuka kasance kuna karyata ta a duniya annaru wannan wuta Allah fi kasabtum biya wanda kuka karyata ta fi duniya a duniya a hiya gata to ruha ku shige ta Allah kiyaye آمين أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون لا شيء مستجور da idan annabi ya zo ya kawo ya kawo aika sai kafirai su ce wannan sihiri ne wannan mazafi ne ba sihiri ne Allah ya ce to wutar ma yau ma ita ma sihiri ce afa sihirun haza wannan wutar da aka je ba ku a ciki ita ma sihiri ce annabawa suke gaya muku shi ma sihiri ne yau kuwa gani to in sihiri ne ma mutum ya shiga sihiri ya ji ramaitum al-anbiya bi sihiri kun je ba annabawa da sihiri kun je abinda suke sihiri ne tsafi ne hadhihi an-nar wannan wuta Allah ta tuhriqukum al'ana wanda take kona ko yanzu ita ma asirun hiya ita ma asirin ne akai muku yau tafkiru wannan ana yin sa saboda urus sa sai Allah wadai da su am antum la tumsiruna ko dai idan ku ne baya gani ƙarya ne ba wutar bace wani abu ne aka zaku daban islauha sal malaiku je mu ku shiga ku kone a cikin wutar fasbiru aw la tumsiru ai dama a duniya yana muku wazi abin da kuke cewa sawa'un alaina aw astamna fakum min alwa'izi wannan annabi in kana so kai wazi in kana so ka bari ba ruwan mu ba za mu bi ba sai da Allah yake cewa to sai malaiku su ce to nan kuma kun shiga wuta ko hakura cikin wuta ko kar ku hakura yanda kuka je ko ayi wa'azi ko ko kar a yi ba zai amfane ku ba to wutar kuma ko ku yi kuka ko ku yi shiru ba ba za a fita ba sabrukum wajen sukun sawa'un hakurin ku a cikin wuta da firgijin firgijin ku a cikin wuta kuna tsoro duk ɗaya ne sawa'un alaikum duk ɗaya ne a wajen ku aljaza'u min jinsil amali an yi sakamako irin aikin da aka yi da ba aikin da mutum yayi irin da za a bashi qalu li anfusihim dama sun gaya wa kansu sun faɗa wa suna faɗa ne suna cewa sawa'un alaina aw aslamna takum min ra'izi mu daidai ne ko kai wa zai ko kar kai duk ɗaya ne ba ruwan mu ba ba karba za mu yi ba wa qala lahu fi aqim sai Allah kuma ya faɗa mu ya faɗa yake gaya wa annabawa ku yi hakuri wayannan da kuke gani ban za ba ba bi za su yi ba sawawun alaihim an zartahum adam am lam tunzirhum ko kai musu wa'azi ko kar kai musu wa'azi duk ɗaya ne a wajen ba za su karba ba fadan ma kana linzaru yayin da wa'azi wa tarku linzari da barin wa'azi sawa'an ya zama ɗaya ne fi haƙi ma haƙizu bi ƙaunin layi da faɗin Allah ko bi ƙaunin da faɗin su da suka faɗa ko duk shi ya sa aka yi musu magana a cikin wuta Allah ya ce musu sawa islauha ko ne da wutar fasbiru aw la tasbiru ko su hakura a cikin wutar ko ka su hakura ɗaya ne tawon alaikum wa qalu li anfusihim suma suna gaya wa kansu in suka shiga a cikin wutar ko mun fin nar suna cikin wuta sai su ce tawon alaina ajizina an sabarna ma lana min majisi wannan wutar fa alama fa ba fita za a yi ba ko ai kuka ko ai shiru babu mabauda fasbiru aw la tasbiru فصبروا ألف سنة من سنين الآخرة za su yi shiru su ce to bari su yi haƙuri sai su yi haƙuri na shekara dubu a shekarun lahira suna haƙuri suka ce suka yi haƙuri in nan mai yiwa ko za a kalle su sai a yaya azaba in suka yi in suka yi haƙuri sai shekara dubu ta cika ba abin da aka canja sai su ce to bari su yi kuka ko na shekara dubu ko za a ji tausayin su nan ma su zage kuka na shekara dubu ba wanda ya kalle su. To daga ƙarshe Allah ya ce musu kawai ikka ofi hawa da kalle mu. Kawai su in ma suka gada musu shiru a rufe masa ma ihun nasu baya so. Ka su sake magana. Eh a rufe a rufe wutar. Mutum yana cikin ɗaki in ka zo kana leƙa ɗaki ne za ka je ihun sa ko? Idan kofa ce ihun zai iya fita wani ya ji. duka ce to a gina ɗaki ya ka gina za ka ji sake ji ƙarasa duk ihun da zai yi kadai ne saboda ka sai a masa cikin wutar su suna kuka ba su wutar su kadai ba wanda ya ji su ma balle ya tausaya musu kada suka ce nasiru fakar fakar mun yi hakuri kawai almuslimuna ma wajadu ma wajadu illa bis sabri ai musulman ma hakuri suka yi har suka samu abin da suka samu mu mai hakuri wannan bir mun yi hakuri fasabaru alfa sai sai hakuri shekara dubu falam yanfa hakurin bai amfani ba wa kana sai sai nafsi wa tadarrau mu kuka mu tarokon Allah almuslimuna ma wajadu ma wajadu ma wajadu illa bi jaz'i fi dunya wa buqa'in ai musulman a duniya kuka suke saboda tsoron Allah suna roƙon Allah ce za su ka samu abin da suka samu kuma mai kuka wa kawai saboda tsoron Allah su ba za ruya kuna sai su ta kuka حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أجريت لو أجريت أجريت لو أجريت سهون في دموعهم لجرت yake da da za a kawo jiragen ruwa manya-manyan nan da hawayen su za su iya cika jiragen ruwa ba kawai sun yi kukan a ta zarar fi kududihim a kadidu har a samu zane a kundukokinsu ma na fiskokinsu sun yi zane saboda hawaye wa ba da haza bayan haka ƙalu suka ce kai sun yi haƙuri ba abin da ya canja sun yi kuka ba abin da ya canja su ce kai sawa wani ne na ba yanzu gaskiyar lamari daidai ne ajaz ina mu yi firgici mu yi ta kuka an safar na ko mu yi haƙuri duk ɗaya ne ba da na bin mahisi mutane ba ba za a nufi da ita ba Allah ya ce musu inna ma tun zauna ai an saka muku ne ma kuntum ta amalu abin da kuka aikata a duniya jaza'uhu sakamakon sa aka baku eh saboda haka mutum yayi aiki mai kyau saboda ya ga sakamakon mai kyau
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko ne tambayar yana cewa ya ce mu mutum biyu ne suka rasa sallar juma'a ta iya yin jam'in azhar za su yi za su rasa juma'a su rasa jami'i kuma na eh su yi jami'in a za a iya sun su na eh tun da har ba su samu ba kadara ma ba su da wata larura da kana amma da ka su yi jami'in dai mm saboda kar su rasa jami'in su suka rasa jami'in kuma abu ya yi musu asara ta yawa mm ba juma'a ba jami'i to su dai jami'i ai juma'a in ka riga ka sa lafiyar ta wuce mm ba za su sake samun ta ba sai da wata juma'a Mm.
saboda haka su samu jami'in a za a rika saboda su rage mm na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar tana cewa
na ya shehu ne ce idan al'ada ta ya zo jinin kaɗan ne yake fita daga baya sai wani datti baki ya dinka fita to shi wannan dattin zan kirga da shi cikin kwanakin al'adan ko kuma ya zan yi eh za ta kirga hada shi na shi wannan dukkan ma jinin ne mm, eh jinin ne duka duk duk nau'in jinin ne mm, eh zara aku fatan aku latan mm, ah, mai risala ya fara ko Mm.
in daga wani fazi fazi ko wani wani wani abu dotti dotti Mm.
to shi ma ta lissafa ta cikin jini Mm.
sai ta hada har in ya daina ne shikenan jinin ta ya tsaya mm. Na'am, sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya ce ni ne ban samu dama na yi shafa'i da witiri ba. Zan iya yin su bayan alfijir ya keto?
kwarai kuwa Na'am.
eh in dai ba fara sallah ba mutum ya tashi bai yi tabai da witiri ba zai yi su Mm, ko kuma ya tashi ya samu an yi sallah an sallah mai amma mm, an yi sallah ba inda zai samu jami'i mm, yanzu ba shi kadai zai sallah ba mm, to in dai rana ba ta fito ba mm, ya ga kafin rana ta fito zai samu ya yi tabayi da wikiri mm, ya yi raka da alfajiri Mm.
ya yi asibajin duk zai yi su.
mm, in kuma ya ga kafin- kafin ya ya ce zai tsaya ya tabayi da wikiri ya yi raka da alfajiri to kafin sallah asibajin rana za ta fito Mm.
sannan kuma sai ya ya ajiye waɗancan saboda ya sayin da mm, in kuma in ya ga zai samu kamar raka bai wuce uku ba mm, to sai ya yi witiri guda ɗaya ya yi sallar farilla mm, shi kenan da tafa'i da raka da alfajir da tsufa ne mm, in kuma ya ga zai samu raka a hudu mm, nan kuma ya yi tafa'i da witiri ya samu uku raka ɗaya ta jawo masa asuba mm, ya samu sallar farilla ya samu tafa'i da witiri mm, in zai samu raka biyar mm, to shine zai yi tafa'i zai yi tafa'i da witiri Mm.
uku kenan mm, ya raka da fajiri guda a e, guda biyar ne ko in guda biyar ne ya- e- e, rana za ta fito to in yayi shafa yi da wikirinsa Mm.
to sai ya bar raka da fajiri sai ya yi sallah asuba ne Na'am.
saboda ya sami ta cikin lokaci mm, in ya kai raka shida ko bakwai ne mm, to shi ne zai yi su duka mm, zai yi shafa yi da wikiri mm, ya yi raka da fajiri mm, kuma ya sallah asuba ne mm.
kafin rana ta fito Mm. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama da buƙatunsu mabambanta. A ciki akwai wanda suka aiko suka ce suna so a taya su da addu'a suna neman ilimi, wadata, sana'a, zaman lafiya, kariya, ilimi da sauransu. Sannan kuma akwai wanda suke so a yi musu tajjidi. Sannan kuma kafin a yi addu'a kwamiti na tafsir na wannan masallaci suna so za su gabatar da jawabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Inga da kafin mu ya ji Allah ya biya kuma gaba ne ya.
Amin.
A nan suke zazzan jawabi zazzan suke jawabi kafin mu yi addu'a.
Na'am.
muka da za ku kai addu'a za ka ce za a yi Na'am.
amma ba haka kuma ko suna son a ji jawabin nasu Na'am.
bayan da wata ce su
Assalamu alaikum. A alhamdulillah. Gobe Allah ma da kuka ci. Wanda yake da iko ya gudanar da kuma a duk lokacin da ya ga dama. Amma alhamdulillah. Shehu muna maka godiya a kai da gaske. Kuma muna maka fatan alkhairi muna maka addu'a Allah ya kara maka lafiya. A madadin kwamitin tafsir na wannan abubuwa tamu na wannan masallaci. a lokacin da watan azumi ya gabato kwamitin tafsir hankalinsu ya tashi a kan waye ne gudanar mana da tafsirin tsari na watan ramadan na wannan shekara alhamdulillah da abin ya je kunne shehin mu sai warkata mu gaba ɗaya da su kwamitin tafsirin ya ce in sha Allah ku ji kuma jama'ar musulmi duk da abin da shehi yake fama da shi na rashin lafiya ya zo yana gudanar mana da wannan tasiri ne a yau akalla muna kusan kwana goma sha saboda haka muna masa fatan sosai ne muna masa addu'a Allah kara masa lafiya Allah ya masa yi kana da yawa kai ma dan ina maka fata da ya ba ka lafiya a a ta wannan ko jikin tafsir akwai lokacin da suka sanar ana buƙatar abubuwa na more rayuwa don gudanar da wannan tafsiri wannan gaskiya ne kama daga abincin kuɗi takuyi a abujeji saboda shehi yana tafsiri zai samu baki duka dai an sanar alhamdulillahi a shehi a ya kai mana akwai a zamanin mazala sallallahu alaihi wa sallam wajen talakawa sun so gaban su suna cewa ya rasulullah zahaba an sukuri bi ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi sukuri amwalihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a walaysa Allahu qad ja'ala lakum ma tasaddaqun shin ko jin Allah bai sanya muku abin da ku sadaka da shi ba duka je manzo Allah masu dukiya sun tafi da lada suna sallah kamar yadda muke yi kuma suna azumi amma suna sadaka da sauran abin da Allah yake kasu na dukiya mu ya zamu yi Allah ne ya gaya mana cewa kuma ta sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ga shi ga shi ga shi ga shi hatta abin da yake faruwa a kan hanya na kazanta in ka jire shi kana da lada to alhamdulillah muna da wadata kamar yadda wasu mutane suka bada gudunmawarsu suka tsaye kafin suka tsaye tigerin zama a mu ma ba za ku bari su ji mu ba amma dai ala ayi halin dole mu ne za su ji mu a akwai abubuwa kuma wanda ake bukata din yanzu ka wani misali man da ake amfani da shi a wajen janarai wani lokaci wuta ba ta da kafa za a zo a ɗauke wuta kai ko ba komai shehi mu a ƙara masa lafiya yana fitowa daga gidansa ya zo a sa'ar na akar kaga in ba mu za a yi sai ba daga gidansa zuwa nan ba sai kamata in yi shigo masallaci kuma ya ja zafi ba dole a kuka fanka saboda ya ɗan samu ile saboda haka kwamitin tafsir duka ga ya dace a gaya wa jama'ar musulmi a bada muhimmanci da gudunmawa dan al'amuran da wannan tafsiri zai ci gaba. A ana misali a murni na masu masu sake tambayoyi kafin su zo kan ciwo. Allah ta kama su da kairi yake su gani a A ga ‘yan tafiya su hijiya su ma suna nasara da abin ciwo. Allah ta kama kowane ne kai. Saboda haka ba za a kawai kama jama'a da wuri ɗaya daga cikin matasa ya da waɗannan su shiga gudunan su zaga don a samu wannan tasiri ya shiga ba kuma kada wannan masu zuciya su tsere mana da wani ya kaga shi wanda suke a waje kowa ya sa zalla ya nema Allah ba da ikon taimakawa wasu daga cikin su zaga Allah ta ka da kai sai muna godiya Allah ƙara ma lafiya da yadda za ku sake cike mana wannan tafsiri na bana da ma sauran garuruka na dini musulunci ana kara ma lafiya
Allah ya ba mu lafiya da ruwan lafiya Allah ya biya dukkan bukatun masu bukata da neman bukata Allah ya biya bukatun gaba daya Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya kara wa kasar mu wadata Allah ya ƙara mata arziki, Allah ya ƙara mata albarka, Allah ya arzuta mu gaba ɗaya, Allah kuma ya cika zukatan mu da imani, Allah ya cika aljifan mu kuma da abin da za za mu bauta wa Allah da shi, Allah ya wadata kowa, Allah ya karɓi dukkan ibadun mu, Allah ya sa mu cikin wurin da yake yasa cikin wannan wata mai albarka, Allah ya ba mu albarka wata Ramadana, Allah ya ba mu albarka Al-Qur'ani, Allah ya ba mu albarka wanda aka saukar Al-Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tabbatar mana da dukkan alheri Allah ya kiyaye mu da sharri albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da lafiya wasu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah da mace mu a cikin bin Allah a cikin lafiya rabbana atina fid dunya hasana Allah ya rahama Amin. Amin.
ya kana ko ya kana sai da tsara musulmi tsara da tsara na tsara da tsara Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
Amin. Amin.
هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الجزية والسلام آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillah.
لا إله إلا الله